إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد لا إيمان بركة دعوة وأنا مسلاتي البركة مسلاتي أبو بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين a yau juma'a muna 28 ga watan bulqada shekara ta 1447 bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ga garin makka zuwa madina cikin darasinmu na sahihu muslim wanda muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka da wannan shi ne darasinmu na goma cikin jerin darussa da muke gabatarwa a wannan littafi mai albarka. Muna cikin kitabun imani. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الدليل على صحة الإسلام من حضره الموت Mala yake cewa babin da zai yi bayani game da dalili a bisa ingancin musuluncin mutumin da ya musulunta lokacin da mutuwa ta zo masa. Bai musulunta ba a rayuwarsa sai bayan ƙarshen rayuwarsa lokacin da mutuwa ta zo masa. abin nufi shine lokacin da alamun mutuwa suka zo kafin ya ga mala'ikan mutuwa kafin a fara zare ransa bayan ya kai wannan hali to mutuwa ba ta amfani a imani baya amfani kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wa laysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an haka babu tuba ga duk mutumin da yake kan laifi ko yake kan kafirci yake ya tuba sai da mutuwa ta zo masa inda mutum ya ga ido hudu da mala'ikan mutuwa to ba maganar tuba haka abin nufi nan ana nufin lokacin da alamun mutuwa suka bayyana ga mutum in ya musulunta a wannan lokaci musuluncinsa ya inganta shi yasa malam ya ce malam ya shira'a fi naz'i matuƙar ba a fara zare ransa ba. Huwal gargaratu shine idan mutum ya kai gargara shine dab da mutuwa. In ya musulunta a irin wannan lokaci na fara zare rai lokacin da ya je gargara musuluncinsa bai yi ba. Amma in ya musulunta kafin haka lokacin da alamun mutuwa suka fara bayyana gare shi, to wannan musuluncinsa yana inganta. babin zai tattauna akan wannan mas'ala sai mas'ala ta gaba da babin zai tattauna akai shine fadin sa wa nasi jawazil istighfar da kuma soke halaccin yin istighfar wato roƙon gafara da roƙon yafiya da roƙon afwa a wajen Allah madaukakin sarki bil mushrikina ga mushrikai cewa duk mutumin da ya mutu akan shirka ko kuma wanda yake kan shirka a rayuwarsa kafin ya mutu duk wayannan ba a yi musu istighfari ba a cewa Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ba a nema musu yafiya da afuwa a wajen Allah wanda yake kan shirka ko wanda ya mutu akan shirka babin zai tattauna a kai sannan babin zai tattauna akan wannan matsala ita ce wad dalili da kuma dalili malam zai ambata ala anna man mata ala shirki a bisa cewa duk mutumin da ya mutu akan shirka wanda ya mutu yana bautar wani gunki ko ya mutu yana bautar kabari ko wani salihin bawa ko wani waliyi ta yadda ya rataya da shi ya kudurce cewa yana cutarwa ko yana amfanarwa ko yana cetonsa a wajen Allah kamar yadda masu bautar kabari suke a yanzu cewa duk mutumin da ya mutu akan shirka fa huwa fi ashabil jahim to shi yana daga cikin ma'abuta jahim su ne ‘yan wuta, wala yin ibuhu min zalika shay'u babu wani abu da zai kubutar da shi daga shiga wuta ko menene shi minal wasa'ili na tsanin nika da yake sa rai wanda yake ga cewa za su kubutar da shi in ya riko da wani shehi cewa zai cece shi ba zai taba cetonsa ba in ya yi riko da wani gausi ko da wani waliyi cewa zai cece shi ba wani abu da zai iya tseratar da shi inda ya riga ya mutu akan shirka babu zai tattauna akan haka da haka matsaloli ne masu muhimmanci suna da alaka da aƙida dama babun ko kuma kitabun da muke karantawa shine kitabul iman bayanin imani da kuma shar'o'insa da haka wa'annan matsaloli da malam ya ambata a wannan babu wanda zai tattauna a kansu suna da muhimmanci kwarai da gaske kamar yadda muka ji su qala rahimahullahu ta'ala wa haddathani harmala ibn yahya tujibi qala akhbarana abdullah ibn wahb qala akhbarani yunus an ibn shihab قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه دقمه فنسا المسيب ابن حزم قال المسيب يشي لما حضرت أبا طالب الوفاة yayin da alamomin mutuwa suka zo wa Abu Talib dukkanin alamu sun nuna cewa mutuwa ta zo masa جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي مسا فوجد عنده أبا جهل سي سامو أبو جهل أو جس وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة وكما عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة يسامو إلا متن بيو wanda su ma mushrikai ne a wannan lokaci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي يا عمي يا كي بفانا قل لا إله إلا الله كتي لا إله إلا الله ka faɗa da harshenka ka furta kalmar shahada ka yi kalmar shahada kuma ka umarci ma'anarta a zuciyarka tunda kamar yadda ya gabata a cikin bayani cikin darussanmu shi kansa wannan littafin cewa mushrikai sun san cikakkiyar ma'anar kalmar shahada shi yasa ma wa idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiru ina ce da su su faɗa sai su ringa girman kai suna cewa aj'ala al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ja saboda sun fahimci da an faɗi kalmar shahada to an sanya abin bauta guda ɗaya cewa shi kaɗai za a roƙa shi kaɗai za a nemi agajinsa shi kadai za a nemi taimakonsa shi kadai ake dogaro da shi wannan ma'anar kalmar shahada ke shi yasa ya ce ya faɗe ta ya furta ta da bakinsa kuma sai ya kudirce ma'anarta a zuciya ba ya furta da baki kawai faɗi da baki da kudirce ma'anarta a cikin zuciya kalimatan ashhadu laka biha inda Allah kalma ce da zan yi shaida da ita gare ka a ran alkiyama a wajen Allah zan ba da shaida cewa ka yi kalmar shahada ka shiga musulunci فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية sai Abu Jahal da Abdullah ibn Abi Umayya suka ce su ya Aba Talib ya kai Abu Talib a targabu an millati Abdul Muttalib yanzu shin ka kyamaci addinin Abdul Muttalib sai suka kwadaita masa tabbatuwa akan addinin shirka da yake kai kaga ya nuna cewa da ya faɗi wannan kalma ta kalmar shahada to ya kyamaci addinin abdul mubbali wanda an ce ar-ragbatu ani shay'i ana nufin shiddatu bubbihi fil qalbi wa tarkuhu shine mutum ya tsananin kyamatar abu a cikin zuciyarsa kuma ya nisance shi wanda dai ana cewa al-bara'atu duka ma'anar su daya Nabi Ibrahim ya faɗa da shi da sahabbansa inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun ita ce dai kalmar arragbatu an shirki ko albara'atu da sauran kalmomin da musulunci ya zo da su wanda suke nuna wannan ma'ana da haka sai suka ce yanzu ka kyamaci addinin wato mahaifinka abdulmubbali wanda ka raya a kai kuma yanzu ka zo ka kyamace shi suka kwadaita masa wanzuwa a kan shirka falam yazal رسول الله صلى الله عليه وسلم يعربها عليه zan Allah bai gushe da yana ta buzuro masa da kalmar shahada wa yu'idu lahu tilkal maqala yana maimaita masa waccan magana ta sa ta cewa ya kalmar shahada zai masa shaida gaban Allah hatta qala Abu Talib akhir ma kallama har sai da Abu Talib ya fada karshen abin da ya magana da su yace huwa ala millati Abdul Muttalib shi fa yana kan addinin abdulmuttalib wa aba an ya kula la ilaha illallah ya kiye kalmar shahada ya kiye ce la ilaha illallah ce yana kan addinin abdulmuttalib فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي أما والله قال لا يتي أما والله وأن أما دم الاستفتاح wato kalma ce ta buɗe magana za Allah ya ce na rantse da Allah la astaghfiranna laka lallai sai na roƙa maka gafara a wajen Allah malam unha anka matukar ba a hane ni kuma da roƙa maka gafara ba fa anzala Allah azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan aya ga Annabi alaihi salatu wassalam Allah ya ce ma kana lin nabi bi halatta ga annabi ba samsam baya halatta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallazina amanu da wayanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushriki da su roƙa wa mushrikai gafarar Allah wannan bi halatta haramcin su haramci ne mai tsanani shi yasa aka ce ma kana ya fi a ce la ya hillu ko la ya juhu ko la ya juhu naka baya halatta a nemi gafara a yi sifari ga mushriki matuƙar ka tabbatar da akan shirka ya mutu ko da yana danganta kansa ya zuwa musulunci wannan bai halatta walau kanu uli qurba ko da kuwa sun kasance makusanta min ba'di ma tabayyana lahu bayan ya bayyana gare su a fili annahum ashabul jahim cewa su wayannan mutanen yan wuta ne ba su da komai a lahira su wuta bai kamata kuma a ce za a roƙa musu gafarar Allah ba tunda ai ga hukuncin su dan me kuma za ka roƙa musu wani abu daban wanda ga abin da Allah madaukakin sarki ya zartar a Qur'ani cewa yan wuta ne babu su babu gafara Allah kaga bai kamata a roƙa musu gafara Allah ba وأنزل الله تعالى في أبي طالب Allah ya saukar da aya ta musamman game da Abu Talib da kuma ire-irensa. Faƙala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, faƙala bi Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, sai Allah ya faɗa ga annabi Alaihi salatu wassalam, Innaka la tahdi man ahbabta kai ba ka shiryar da wanda kake son ya shirya ko da kana so ya shirya kana kwaɗayin ya shirya to ba ka iya shiryatar da shi walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah madaukakin sarki shine yake shiryatar da wanda ya ga dama bisa hikimarsa bisa rahamarsa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine mafi sani game da wanda suka cancanci shirya to Allah yana shiryatar da su amma kai baka shiryatar da wannan ga dama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisin duka ya kunshi abin da malami babi a kai na wayancan mas'aloli cewa idan wato mutum ya musulunta lokacin da alamun mutuwa suka zo masa musuluncinsa ya inganta kamar yadda manzon Allah ya ce zai masa shaida da wannan kalma matukar mutum bai kai gargara ba shine lokacin karɓar rai sannan dai ayat ta nuna rashin halaccin yin istighfari ga mushriki sannan a hadisin ya nuna haka nan hadisin ya nuna cewa duk mutumin da ya mutu akan shirka to dan wuta ne ba shi da mai cetonsa wani shehi ba zai iya cetonsa ba wani gausi ba zai iya fidda shi daga azabar Allah ba wani annabi ba zai iya fidda shi daga azabar Allah ba ko mala'ika balle masu bautar gumaka da kaburbura da sauransu da haka wannan hadisin ya dace da babin ɗari bisa ɗari yana haramta shirka Allah ta'ala ya nisanta mu da fadawa cikin قال المؤلف رحمه الله تعالى وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمة حاء سمالا يشنج إسناد قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن الزهري وتلقى صالح ابن كيسان da Salih da Ma'amar su biyun nan daga Imam Zuhri bi hadal isnadi da wannan isnadin mithlahu kwatankwacin hadisin da ya gabata ghayra anna haditha abi Salih sai dai hadisin Abu Salih انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه حديث أبو صالح يا قارني أديدي فدنسا cewa Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wannan aya game da Abu Talib walam yadhkuril ayatayn amma bai ambaci ayoyin ba kawai sai ya ce Allah ya saukar da wato aya game da shi amma bai ambata mana wannan ayoyi bane a ruwayar Abu Salih وقال في حديثه كما أبو صالح يكي فداء cikin hadisin sa wato a tasar waya waya'udani fi tilka al-maqala su ma wayancan mushrikai guda biyu suna ƙara maimaita abin da suka fada cewa a targabu an millati abdul muttalib idan manzon Allah ya maimaita neman yi kalmar shahada su ma sai su ƙara maimaita kwadaitar da shi game da zama akan shirka وفي حديث مأمر cikin hadisin ma'mar ibn rashid makana hadhihi kalima a bigiran wannan kalmar falan yazala maimakon wa yaqudani fi tilka maqala shi arwaya sa falan yazala bi basu gushe ba suna ta umarta suna ta kudaitar da shi har sai da ya zamanto ƙarshen maganarsa ya ce huwa ala millati abdul muttalib da haka dai hadisin ya gabata wannan wani sinari malam ya ambata wa hadisin na daban قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة daga Abu Huraira Allah tabaraka wa ta'ala ya kara masa yarda da dukkanin sahabbai baki daya qala Abu Huraira yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace li ammihi gaban sa Abu Talib inda mautihi yayin da alamomin mutuwa suka zo masa qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah wato ya furta ta da bakinsa kamar yadda ya gabata kuma ya kudirce ma'anarta a cikin zuciyarsa in yi haka manzon Allah ya ce ashhadu laka biha yawmal qiyamati zan yi shaida gare ka da ita a ran alkiyama zan yi shaida cewa ka faɗe ta da yi shaida cewa ka musulunta tuna ka mutu akan musulunci kenan fa a ba sai ya ki faɗa saboda wayancan abokan banza da suka zo masa wanda suka ruɗe shi wanda inda babu su da inda Allah ya taimake shi sai ya faɗi wannan kalma wannan ya nuna illa ta abokan banza suna cutar da mutum hata a wannan babin na addini abinda a cikin sa ne babban rabo yake da kuma asara ta dindindin kaga tasirin su sababin su gashi nan ya halaka halaka ta dindindin shi yasa dai inda mutum zai yi aboki sai ya samu salihin bawa wanda zai amfana da wannan abokantakar tasa duniya da lahira da aka fa ba sai ya kiya fada fa anzalallahu sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya innaka la tahdi man ahbabta kai baka shiryar da wanda take son ya shirya wato la tahdi man ahbabta man ahbabta hidayatahu ba abin nufi man ahbabta shakhsan saboda Allah ya haramta son mushriki ba wai abin nufi shine wanda yake son sa ba yake son sa shi kansa Abu Talib a'a babu soyayya tsakanin mushriki da musulmi sai dai gaba da baran-baran da haka abin nufi anan man ahbabta hidayatahu al-ayata karanta aya har zuwa ƙarshe da haka shine dai hadisin da ya gabata قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أبو هريرة الله تبارك وتعالى يقارى مسير ده شيد ما هي بيرسى لذكر الصحابة قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي بأمه غبفنسا yake gaya wa babbansa Abu Talib lokacin da mutuwa ta zo masa alamominta da ke nuna cewa mutuwarsa ta zo sai yake gaya masa don ya samu ya kubuta wuta akan musulunci saboda ya saka masa da irin abin da ya masa na alkai inda shi ya tsaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bawa manzon Allah kariya ya tsaya masa shi kuma ya ta da'awa yana yada addinin musulunci ya hana mushrikai su cutar da shi shine manzon Allah yake so ya saka masa da wannan aiki da ya aikata shine ya zo dan ya musulunta a daidai wannan lokaci amma Allah madaukakin sarki bisa hikimarsa bai datar da shi da musulunci subhanahu wa ta'ala wanda Allah mai matukar hikima ne manzon Allah ya ce da shi qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ka kudirce ma'anarta a zuciyarka in kuma ka tashi bayan ka warware daga wannan rashin lafiyar to za ka yi aiki ma da bai warke ba da ya faɗi ta ya kudirce ma'anarta kafin ya samu damar yin sallah sauran ayyuka sai ya mutu shi kenan ya mutu akan musulunci ƙala sai abu ɓalib ya ce laula an tu'ayyira ni ƙuraishu ba don kada ƙuraishawa su ringa aibata ni ba suna kushe samu abin suka daga gare ni ya ƙuluna su ringa cewa inna ma hamalahu ala zalika aljaza'u abin da ya sa ya musulunta shine saboda raki da kuma tsoro shine kawai abin da ya sa ya musulunta me ya hana ya musulunta lokacin da yana lafiya ai abin da ya sa ya musulunta shine saboda raki shine saboda tsoro shi ya sa ya musulunta la aqrartu biha aynaka to da na faranta maka rai da fadinta da sai na fade ta dan ka samu sanyin idaniya amma abin da nake tsoro shine saboda wannan ba'at ta Qurayshawa kaga Allah ne bai datar da shi kai da zaka mutu ayi ba amma mutuwa zaka yi Allah bai datar da shi fa anzalallahu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya innaka la tahdi man ahbabta ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai baka shiryar da wanda kake son ya shirya ba za ka iya shiryar da shi ba sai wanda Allah yake so ya shirya shine zai shirya ma shiryatawa a hannun Allah take ba hannunka take ba ya annabi sallallahu alaihi wasallam ko da kana son mutum ya shirya dama manzon Allah haka yake ba ya Abu Talib bane yana so al'ummar sa duk su shirya sallallahu alaihi wasallam amma Allah yana zabar wanda ya ga dama bisa hikimar sa da rahamar sa sai shiryatar da shi walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah madaukakin sarki shi ne yake shiryar da wanda ya ga dama kuma shi ne wanda ya san wanda ya cancanci shirya subhanahu wa ta'ala da haka wannan hadisin shi ne dai hadisin da ya gabata abin ji a ya farko ta hadisin kuma abin da malam ya kawo a sauran riwayoyi na hadisin cewa ziga shi aka yi shi yasa yake musulunta ma wannan hadisin wato akwai ƙarin sababi bayan waccan zigar da aka yi masa ita ma zigar tana nan kuma yana tsoron aibi cewa kada aibata shi ringa cewa ya musulunta ne saboda raki banda haka da ya musulunta wannan aljaza'u haka ya zuwa dukkanin riwayat ta wannan littafi mai albarka na sahihu muslim haka alƙabi iyabu ya naƙalto mada dukkanin riwaya ta malaman hadisi kuma malaman tarihi da sira cewa duka haka ya zo a wannan riwaya sai wasu daga cikin malaman luga wanda kaga ba fannin su bane suka ce a nan wato yadda ya zo ba jaza'u ba ne alkhara'u shi ne da kha'un sira'un sai aini maimakon aljaza'u suka ce yadda ya zo shi ne alkhara'u aka wasu malamai suka tafi a kai wanda ma'anarsa wato shi ne ɗimuwa da kuma alamun taɓu-taɓin hankali kaga a bisa haka sai ya zamanto ma'anarsa banda baya yana tsoron cewa kada shawa su ringa aibata shi suna cewa abin da ya ya musulunta shi ne saboda ai ya ɗimauce ne ya ma rikice bai ma san ya musulunta ba inda yana sani da bai musulunta ba ko hankalinsa ne ya fara tabuwa amma ta ya zai bi wancan addini to wannan ba'ar yake tsoro banda haka da ya musulunta da haka hadisin da ya nuna cewa Allah madaukakin sarki bai datar da Abu Talib da musulunci ba kamar yadda gashi ya zo a cikin hadisai tabbatattu riwaya tabbatacciya daga isnadi mai inganci zuwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan yana rabbi ga yan bid'a wanda suke cewa Abu Talib ya musulunci wanda wannan ma bid'a ce daga cikin bid'o'insu da kuma illa daga cikin illolinsu Abu Talib sam sam bai musulunta ba. Dama su suna zuwa da abubuwan mamaki iri-iri. Daga cikin abin mamakin su suna cewa Abu Talib ya musulunta. Shi yasa ma su a wajen su suke cewa radiyallahu anhu. Kuma suke cewa ta ya mutumin da ya taimaki manzon Allah. Gashi har Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta ya nuna manzon Allah yana son sa abubuwa da yawa na bid'a wanda yake nuna rashin fahimtar Alƙur'ani da hadisi. da kuma ƙaryata abin da ya tabbata cikin hadisai da kuma abin da malamai suke faɗa nuna maka cewa ba sa yin karatu suna fakewa ne kawai da son zuciya banda haka ga hadisai nan tabbatattu ga ayar ƙur'ani nan gashi nan kaga ko da in sun duba cewa misali a kaddara cewa Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta kaga ai ko da cewa yana son sa in ma so din ne kaddara cewa eh san nasa yake wanda irin so ne saboda su ya kasu zuwa kaso kaso kaso akwai so na addini akwai so na ɗabi'a shi yasa ma aka halatta wa mutum ai ya auri mace ahlul kitabi kaga ai zai so ta so irin na dabi'a aka halatta masa ya aure ta to in ma san ake nufi ana nufin so irin na dabi'a ba so irin na addini wanda so irin na addini duka ɗaliban ilimi sun san ma'anar shine wanda yake sa a jibinci mutum a taimake shi akan addininsa da kan aƙidinsa har za a iya yin yaƙi ma saboda a kare masa jininsa a taimake shi akan wanda zai yaƙa da sauransu kaku a musulmi baya yi wa arne wannan alayi hadin dai suna zuwa da abin mamaki sosai kuma ayan ma da suke kawowa cewa manzon Allah yana son sa ne masa raddi ta kai fa innaka la tahdi man ahbabta kaga ya mana bai shiryatar da shi din ba kenan walakin Allah yahdi man yasha Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama kaga a cikin ayar ma da yake su ba sa gani shi yasa suke zuwa da ire-iren waɗannan maganganu da ka Abu Talib bai musulunta ba Abu Talib ya mutu mushriki ya mutu kafir kuma hadisai sun zo suna nuna cewa manzon Allah ya same shi a cikin wuta sai ya cece shi ya masa addu'a sai aka cire shi daga tsakiyar wuta sai aka mai da shi gefe ba dai wanda zai iya fitar da mushriki daga cikin wuta ba wanda Allah ya ba wannan damar ko manzon Allah bai samu damar ba ba wanda zai iya fitar da mushriki daga cikin wuta kololo cetan da manzon Allah ya kuma dukkan bayi shi kadai aka ba wannan damar ta wannan cetan shine manzon Allah ya ce ya same shi a cikin tsakiyar wuta tsakiyar mushrikai amma albarkacin cetarsa da to sai aka dawo da shi gefe inda babu wuta aka sa masa garwashin wuta guda biyu ya take amma kwakwalwarsa tana tafarfasa da wuta saboda azabar garwashin biyun kuma dindindin a haka zai ci gaba da rayuwa har abada kaga ai wannan ga wanda ya san azabar Allah ai ba sauki bane sai dai shi a wajen nasa sauki ne fiye da a ce yana tsakiyar wuta yana konewa shi a wajensa saukin ne ma wannan ba sauki bane Allah ya mana afuwa da haka mu nisanci shirka duk wanda ya mutu akan shirka ba shi da wanda zai cece shi da haka wannan hadisan sun dace ko kuma hadisin da wayannan hanyoyi ya dace da matsalolin da malam ya ambata a cikin babu Allah ta'ala ya saka masa da alkai قال المؤلف رحمه الله باب الدليل على أن من مات على التوحيد باب الذي بياني ya kawo dalili a bisa cewa duk mutumin da ya mutu akan tauhidi wanda ya mutu akan la ilaha illallah ya mutu akan kadaita Allah da bauta baya shirka ba bautar kabari ba bautar shehi ba bautar gunki baya kiran kowa sai Allah ya rataye zuciyarsa da kowa ba sai Allah ya mutu akan tauhidi duk wanda ya mutu akan wannan zai shiga aljanna qaf'an magana yanke babu sabani kamar ijma'an babu wani magana ce yanke kawai babu wani sabani duk malaman musulunci babu wanda ya ja da wannan magana cewa da ka mutu akan tauhidi to lalle za ka shiga aljanna lalle kai dan aljanna Allah ta'ala ya sa mutu akan tauhidi irin wanda ake samun shiga aljanna babu hisabi babu azaba qala rahimahullahu ta'ala حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا ابن أليّة ibnu ulayya shine dai isma'il ibnu ibrahim wato abubakar ibnu abi shayba da zuhairu sun rawaici hadisin daga isma'il ibnu ibrahim shine ibnu ulayya ulayya din sunan kakarsa ko mahaifiyarsa sunan mahaifinsa ibrahim to shi abubakar ibnu abi shayba da ya tashi sai haddasa na ibnu ulayya shi kuma zuhairu sai ya ce an isma'il ibnu ibrahim shine bambancin su kawai a wajen لفظ كرنت ولي عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن أثمان kaga wazanin sunan duka iri ɗaya ne ala wazini fulan humran usman qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man mata duk wanda ya mutu wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah yana mai sanin cewa babu wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah da khalal jannata to zai shiga aljanna kaga wannan hadisin ya ambata mana daya daga cikin sharuɗan la ilaha illallah kalmar shahada la ilaha illallah tana da wasu sharuɗa guda goma dole sai mutum ya san su ya kuma tsare su malamai suna cewa wannan kalmar da wayannan sharuɗa nata duk wanda bai san wayannan sharuɗan guda goma ba to kalmar ba za ta amfane shi ba ko da ya faɗe ta to daga cikin sharuɗan gashi mun huce guda ɗaya wanda za mu ci gaba da jin su abin da ya rage mu karanta ba a hadisi sai mu kawo sauran insha Allah ta'ala to wannan shine sharadin farko shine sanin ma'anar kalmar shahada me ma'anar kalmar shahada ma huwa ma'ana la ilaha illallah me ake nufi in ka ce la ilaha illallah me ake nufi to dole mutum ya san ma'anar kalmar shahada ba iya fadinta kawai da baki ba a zamanto mutum ya san ma'anar abin da ya furta da bakinsa ya kuma ƙudirce shi a zuciyarsa amma abin da mutum ya faɗa sai bai san ma'anarsa ba kaga ya zama gwaranci kenan kamar yanzu ne a zo a laƙana maka wani yare kamar yaren mutanen China ko a laƙana maka wani yaren mutanen Faransa sai mutum ya faɗa kaga ai su sun ji sun san me kace amma kai baka san ma'anarsa kaga ai mutum ba zai yi aiki da abin da ya faɗa ba saboda bai san ma'anarsa ba wannan shi ne abin da yake faruwa ga wa'yanda suke faɗin la ilaha illallah mutum ya faɗe ta amma kuma yana can yana ware ta saboda bai san ma'anar abin da ya faɗa ba bai san ma'anar abin da ya faɗa ba amma wanda ya san ma'anar shi ne zai tsare ma'anarta to shine manzon Allah ya ce duk wanda ya mutu alhalin ya san ma'anar la ilaha illallah bayan sanin ma'ana kuma akwai sauran sharuɗa su ma za zo insha Allah ta'ala wanda ya zo da wannan da khalal jannata zai shiga aljanna قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحباء عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء wato da wannan isnadin kwatankwacin hadisin da ya gabata wato daidai wa daida ba bambanci shine ma'anarsa sawa'a aga hadisin musalsalun bis sama samitu samitu samitu قال حدثنا أبو بكر بن النب قال حدثنا أبو بكر بن النبر بن أبي النبر قال حدثني أبو النبر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي مالك بن مجود عن طلحة بن مصرف أنا أبي صالح أنا أبي هريرة daga Abu Huraira Allah tabaraka wa ta'ala ya kara masa yarda shi da dukkanin sahabbai kale yace kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi masirin a wata tafiya kala yake cewa in ji mai ruwaya a halin tafiyar fa nafidat azwanul qawmi sai guzurin mutane ya zo kare saura irs ya rage ba abin da ya rage sai dan kadan ba abin nufi ya ƙare ba ne baki ɗaya a'a ya ƙare sai ɗan kaɗan mai da za mu ji a ƙarshe ƙala hatta hamma bi na hari babu hama'ili hasi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya himmatu da ya yanka wani bangare na ababen hawansu shine raƙumansu wato sun nemi izini su yanka sai manzon Allah ya ba su izini ba wai shine ya ce a yanka ba karan fari kala mai ruwaya ya ce ja abu huraira fa kala umar sai umar ya ce ya rasulallah ya annabi sallallahu alaihi wasallam law jama'ata ma baqiya min azwabil qaum inda zaka tattara dan abin da ya rage na guzurin mutane kaga ya mana bai gama karewa ba fada auta Allah alaiha sai ka yi addu'a a kai wato don Allah ya sanya musu albarka inda za ka yi haka da ya fi a ce a yanka abin hawa inda aka yanka abin hawa kuma sai a shiga kunci za a sha wahala a halin tafiya amma abinci za ka iya musu addu'a sai Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a ciki fafa'ala ƙala mai ruwa ya ce abu huraira fafa'ala sai manzon Allah ya aikata haka ƙala ya ce faja abul burri bi burri wanda yake da alkama sai ya zo da alkamas wabu tamri bi tamrihi wanda yake da dabino sai ya zo da dabinansa wato abin da ya rage qala wa qala mujahidun sai mujahid ya fada a tasar ruwaya wa hunna wati bi nawahu wanda kuma yake da kwallo sai ya zo da kwallonsa qultu wa ma kanu yasna'una bin nawa me kuma suke yi da kwallo qala kanu yamassuna sun kasance suna tsotsa kaka duba yadda ake kuncin rayuwa suke cikin talauci Allah ya mana afuwa kuma haka aka yi addinin aka jabirci ma mu yanzu ga abubuwa na jin daɗin rayuwa da yawa ma addinin baya samun gata kamar yadda ya samu a wajen su sai mutum ya ce ai baya samun kwanciyar hankali arzikin sa yayi kadan baya samun abin da yake so haka zai nemi ilimi haka zai yi da'awa to kaji su jihadi ma suka fita dabino kwallo ake tsotsa na dabino dan wannan zaki zaki shi ake dan yiwa sai a sha ruwa kawai sai a fada jikari amma yanzu ka duba dalibin ilimi ba abubuwa duk sun sun canja Allah ya mana abu da ka tsotsa suke wa yashrabuna alaihi alma sai su sha ruwa akai qala fad'a alaiha mai ruwaya yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a akan wannan guziri nasu da ya rage da aka tattara hatta mala alqawmu asbidatahu har sai da mutane suka cika wato abun guzurin su shine kowa ya cika jakarsa ta guziri qala bi waya yace fa qala inda zalika sai manzon Allah ya faɗa a daidai wannan lokaci da yayi addu'a wannan aya ta bayyana mai girma da ke nuna cewa lallai shi annabi ne da gaske sai yake cewa ashhadu Allah ilaha illallah na shaida ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kuma na shaida cewa ni manzon Allah ne la yalqa Allah bihima abdu wani bawa ba zai gamu da Allah da wannan shaidawa guda biyu ba gaira shakin fihima baya yin shakka game da su illa da khalal jannata faci sai ya shiga aljanna ma wanda yake shakka to Allah bai karba daga wajensa kun ga wannan ya nuna shi ma cewa wato daga cikin sharuɗa na kalmar shahada shine akwai al-yaqin al-munafi lishak shi wancan ma'arifatu ma'ana ha sharadin farko a hadisin ma shine ma'arifatu ma'ana sanin ma'anarta sharadin farko kenan sharadi na biyu al-yaqinu al-munafi lish-shakk shine a sami yaqini wanda yake kore shakka game da la ilaha illallah muhammadur rasulullah saura sharuda takwas duk wanda yazo da wannan manzon Allah ya ce zai shiga aljanna kaga idan mutum bai san ma'anarta ba zai shiga aljanna ba wanda yake shakka game da ita ba zai shiga aljanna lalle sai mutum yana da yaqini da haka wannan hadisin ya nuna cewa duk mutumin da ya furta kalmar shahada ya faɗe ta da bakinsa ya furta kalmar shahada kuma da yaƙini ba zai gamu da Allah ba da wannan face sai ya shiga aljanna sharaɗi na biyu ke قال رحمه الله تعالى حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية شي سهل شاي عن أبي معاوية شي كما أبو كريب سيتي حدثنا أبو معاوية شيني بنبنج عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة لقى أبو هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش أعمش شيني يكي شك أحديثه shin hadisin hadisin Abu Huraira ne ko kuma hadisin Abu Sa'id ne wannan ba matsala bace dan sahabbai baki ɗayan su adalai ne hadisin ya gabata daga hadisin Abu Huraira to kuma halin tafiya ne ai ba shi kadai bane a wajen za a iya samun hadisin daga Abu Sa'id amma dai ruwa Abu Huraira ta gabata a nan an samu shakka ko daga gare shi ko daga Abu Huraira kala yake cewa shi sahabin ko Abu Huraira ko Abu Sa'id lamma kana gazwatu tabuka yayin da yakin tabuka ya kasance asaban nasa maja'atu yunwa mai tsanani ta samu mutane qalu ya rasulullah sai suka ce ya annabi sallallahu alaihi wasallam law abinta lana fanaharna nawadihana ina ma dai zaka yi mana izini da mun yanka raƙuman in an ce nawadih jam'i ne na nabihin ita ce dabba da ake ɗebo ruwa a kanta amma nan ana nufin raƙumi saboda galibi ana fassara kalmomin kawai da ma'anarsu da ake nufi a gurin shi yasa yake da kyau karatun duga wanda za mu fara shi ƙarshen watan nan can za a gano a shikenan galibi karatuttuka da ake za ka ji guri kaza sai a ce kaza guri kaza a ce kaza wani yana ɗaukar cewa ko abin da aka faɗa kawai shine kal shine ma'anar kalmar ka gane wabih jam'u nabih sai ce nabikun rago zai kasancewa mota ce so zai iya kasancewa mota ce ma na tunda shi ne dabba da ake barwa da ita ake ɗebo ruwa ko mota ko jaki ko saniya ko raƙumi shi ne nabih shi ne fassara kalmar suke so da lazimin to shi karatun luga shi kuma duk zai bambance maka sannan an ce nabih din ana nufin kuma iya mota iya abin da ake barwa da shi ko yana da wata ma'ana kuma a gefe kaji daɗin karatun luga insha Allah ta'ala shi yasa da yana da muhimmanci sosai a gurin ɗalibi ilimi to amma da yake kamar yadda muke faɗa karatun hadisin ya fi muhimmanci da karatun aƙida da sauransu shi yasa galibi ba ma shagaltuwa da ire-iren wayancan ilimin muka tunda duk malamai sun hidimta wa abu da ka karanta za ka fahimta yadda ya kamata insha Allah ta'ala kuma ka yi aiki za ga yanzu mutum akwai malamai da yawa za ga malami ya kware ya goge a sanin hadisi da fiye amma bai san duga din da yake amma tun da ya rige abin daga wajen malami shi kenan amma idan mutum ya san luga din ado ne akan ado ina fatan an fahimta shi yasa muka fi shagaltuwa da wayannan ka dan mu yanzu burin mu kawai shine a kammala wannan kutubu sitta shine babban burin mu na kama da wannan karatun to kuma daga nan sai a ga me za a tunkara kuma to su ne tushe shine babban makamin dalibin ilimi hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saman wayannan littafan na hadisi kutubu sita Allah ta'ala ya sa mana albarka ce da haka sai muka yanka muka nemi manzon Allah ya ba mu izini mu yanka raquman ba akal na sai mu ci wadda hanna wato sai mu yi mai da kitsansu tunda ana cikin tafiya shi da an yi ƙura cikin sahara a yanka a ci nama kuma a samu man shafawa fata ta ɗan yi kyau ina ma ka yi mana izini fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce if'alu ku je ku yi tunda maslaha ta bayyana fi Ƙala mai ruwa sai ya ce, Faja a Umar, sai Umar ya zo Allah ta baraka wa ta'ala ya ƙara masa yarda al-muwaffa, wanda Allah yake datarwa, sai Allah ya kimsa masa wannan tunanin. Faƙala ya Rasulallah, sai ya ce, Ya annabi sallallahu Alaihi wasallam, in fa'alta, idan ka aikata haka wato ka ba su izini suka yanka ababen hawarsu, ƙallon wahau, abin hawa zai yi ƙaranci. walakin du'uhum bi fadli azwaji sai dai ni abin da nake gani ya annabi sallallahu alaihi wasallam ka kira su kowa ya zo da abin da ya rage na guzurinsa kuma du'ullah lahum alaiha bil barakati sai ka roƙa musu Allah ya sanya albarka a ciki la'allallah an yaj'ala fi zalika muna fatan Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a ciki فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم sai manzon Allah ya na'am da wannan shawara cewa tayi qala fad'a bi niqa'in sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka zo da wata shimfida ta fata fa basaqahu sai aka shimfida ta kuma da'a bi fadli azwaji sai ya sa aka zo da raguwar guzurinsu da ya rage kowa ya kawo nasa قال رواية يتي فجعل الرجل يجيء بكف بكف برة sai ga mutum ya zo da tafin hannu na masara shine abin da yake da shi kala yace wa yaji'ul akharu bi kaffi tamrin wani sai ya zo da dabino cikin tafin hannunsa wa yaji'ul akharu bi kisrati wani kuma sai ya zo da dan gutsuran gurasa hatta jitama ala an-nifa'i min dhalika shay'un yasir har sai da ɗan wani abu ya ɗan haɗu a kan wannan shimfidar da manzon Allah ya shimfiɗa ba shi da yawa abu ne ya tsir kalil qala fada'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama alaihi bil baraka sai manzon Allah ya addu'a cewa Allah ya sanya albarka kuma qala sannan ya ce khudu fi awiyati ku ɗiba a cikin mazugunku wanda ya zo da buhu to ya buɗe ya ta zubawa wanda ya zo da kwando ya ta zubawa ko me kake da shi in tanki ne ma da kai je ka ɗauka kowa ya zo ya zuba qala fa akharu fi awiyatihim sai suka diba a cikin mazbansu hatta ma taraku fil askari wi'a'an har basu bar wato wani mazubi a cikin wannan rundunar ba illa malakuhu face sai da aka cika shi da wannan abinci qala yace fa akalu suka ci hatta sharibu har sai da suka koshi wa fadalat fadlatun kuma aka samu raguwa wanda aka cika da an yi sto ɗinsa an cika an aji wanda aka yi addu'ar kuma yana nan aka durfafe shi aka ci aka ƙoshi kuma shi ma ya raguwa faƙaya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wannan kalmar shahada la yalqa Allah bihi ma abdu babu wani bawa da zai game da Allah madaukakin sarki da wannan shaidawa guda biyu gaira shakin baya shakka game da su fa yuhjaba anil jannati kuma a katange shi game da aljanna ba zai yi ba in dai mutum ya shaida da wannan shaidawa babu shakka to lallai zai shiga aljanna kaga dai hadisin shine kamar hadisin da ya gabata نعم نعم إيه وفضلت وفضلت وفضلت فيحجب عن الجنة سياكة جيش جمد الجنة فضل يفضل فضلا على وزن كتب يكتب فضل يفضل كتب يكتب gaba cewa katiba sai dai a ce kataba da haka hadisin ne shine hadisin da ya gabata ya nuna cewa idan mutum ya shaida ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah zai shiga aljanna da haka hadisan sun dace da babu cewa duk mutumin da ya mutu akan tauhidi زي شغال الجنة قطعا باب الشركة قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين Ubada ya zantar da su hadisi, ƙala ya ce, ƙala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, annabi sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya ce, Man ƙala, ashadu Allah ilaha illallah, duk wanda ya ce, ashadu Allah ilaha illallah, a ga nan sai zo lafazin alƙawu, shi ma wannan dai shar'i ne na kalmar shahada, shi ne annutku biha. shine mutum ya furta kalma dole sai ya furta kalmar shahada ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda ya zo musulunta ba zai ce to kawai ya yadda ya shiga musulunci zai yi sallah zai yi zakka a sai ya yi kalmar shahada an ji ba zai ce a'a kawai ya yadda ya karɓa cewa Allah ne abin bauta sai ya ce ba makawa sai ka furta kalmar shahada sai dai in baka magana ko sai idan an biya maka an biya ma da yake yaranka wani iri ne harshen ka ya kasa faɗa sai a ce to je kanan gaba za ka iya faɗa amma dai dole sai mutum ya furta ta to kun ga sharɗi na uku kenan cikin sharuɗin la ilaha illallah wanda ya kalmar shahada ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya shaida annabi sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon sa ne wa anna isa abdullah kuma ya shaida cewa annabi isa bawan Allah ne wa ibnu amatihi dan baiwarsa ne wato kaga ba Allah bane ba kuma dan Allah bane sannan mahaifiyarsa ba matar Allah bace aka ce baiwar Allah kaga duka wannan raddi ga Kirista wa kalimatuhu kuma kalmarsa ce ta kun fayakun wacce yake halitta da ita alqaha ila maryam aka jefa ta ga maryam wa ruhun min kuma rai ne daga daga Allah madaukakin sarki wato rai ne daga cikin rawuka wa'anda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta kamar yadda ni ma da nake magana raina daga wajen Allah yake kai ma da kake sauraro ranka daga wajen Allah yake to haka ma annabi Isa shi ma ruhun min Allah ransa daga wajen Allah yake sai dai shi ana raba shi ne daga wajen Allah yake raba ta musamman saboda daraja da fifikon da yake da shi da kai amma kowa ransa daga wajen Allah yake wanda ya gamsu da wannan kaga an rushe kiristanci kuma a farko an rushe bautar kabari an rushe shi an ci da sauransu da haka ba abin da ya rage sai tofi wanda ya zo da wannan aƙidin wa annal jannata haqqun da kuma shaida cewa aljanna gaskiya ce wa annan nara haqqu da kuma shaida cewa wuta gaskiya ce adkhalahu Allahu jannata Allah zai shigar da shi aljanna min ayi abwabil jannati thamaniyati sha'a ta kofar da ya ga dama ta cikin kofofin aljanna guda takwas Allah zai shigar da shi aljanna saboda ya zo da tauhidi ya mutu akan la ilaha illallah da ka wannan hadisan suna nuna cewa duk mutumin da ya mutu akan tauhidi kafa'an lallai zai shiga aljanna Allah ta'ala ya samu daga ciki wanda za su rayu akan tauhidi su mutu akan tauhidi Allah ta'ala a'a